بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المقبر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد من دعو كرتم من رسالة da za mu ci gaba insha Allah ranar da ta gabata mun yi karatu a kan tarihi na shi abu zaidin kerawani saboda muhimmanci ya kamata mu san waye shi kafin mu shiga littafin so yau kuma insha Allah za mu fara kai tsaye daga farkon littafin abu zaidin kerawani ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahi muna farawa da sunan Allah ar-Rahman mai gamammiyar jin kai a duniya ar-Rahimi mai keɓaɓɓen jin kai a lahira wato ita bismillah idan muka kalle ta kallo irin na ƙa'ida na harshen larabci to za ta zama raddi ita kanta ga masu cewa zikiri kaza da kaza ba zikiri ba ne akwai wanda suke cewa a zo a zauna ta Allah Allah kawai ba zikiri ba saboda wai ba bai zama jumla mufida ba Allah bai zama jumla mufida ba sai an haɗa shi da wani abu tukuna amma Allah Allah kawai to ba Allah Allah ba bismillahir rahmanir rahim duk duniya ba wanda bai bai yarda aya ce ta qur'ani ma karshe kenan duk da akwai kokuwan malamai cewa tana cikin fatiha ko bata ciki amma dai kam ayar qur'ani ce saboda tana can a cikin suratul naml ba mai ja nan kam innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim da ita ke bude dukkan littattafa da Allah ya saukar wannan bismillah kake kallo duk littattafan da Allah ya saukar wa annabawa da bismillah ake bude su Qur'ani kakkab dinsa babu sura da ba da bismillah rahman rahim ake bude ta ba sai ɗaya ton ita ce taubati wanda sahabbai suke kiranta alfaza suratul tauba ita kuma sahabbai da suka hada qur'ani suka ce annabi bai nuna musu inda za su aje suratul lamfali ba in ka duba sai ka karatun iri ɗaya ne to suna gudun kar ai kuskure kawai sai suka bar tsakiyar babu kawai bismillah saboda bai gwada musu ina ne suran take ga kuma iri ɗaya ne karatun ka duba so a taƙaice ta zama kamar yadda in an rubuta mai littafi ya rubuta littafi in ya gama bayani kaza sai ka ga ya kawo wani abu da ake cewa faslun faslun fi kaza to bismillah ta zama kamar fasli mai raba tsakanin duk karatun sura da karatun sura ko babun fi kaza faslun fi kaza to haka bismillah take a qur'ani kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa a hadisi sai duk abin da ba a fare shi da bismillah ba zai zama mai yankakken albarka ko kuma zai zama kutu kullu amrin alladhi la yujabu bismillahi fa huwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin azzam duk abinda ka zo fara shi na kirki da baka ce bismillahir rahmanir rahim ba ba zai ba zai albarka ba karshen sa zai yanke zai zama ba albarka a cikin sa ko kuturta ka kama shi kaga kamar yayi yayi yayi a ƙarshe kawai sai kuturce ya zama babu ba natija to a takaice dai in mun zo yin tafsiri kila za mu yi bayanin bismillah daidai anan in mun zo tafsirin qur'ani sai mu yalwata a kamar yadda na faɗa raddi ne ga masu cewa wani wani zikiri misali ko Allah ba zikiri bane to wannan daga farkon sa har karshen sa bismillah nan duk darajantar nan wanda kar ka manta dukkan qur'ani zai dawo ya duru cikin ta amma wallahi ba jumla ce mufida ba kaida harshen larabci kuma zikiri ne bismillahir rahmanir rahim ga hadisi rankata wanda suka zo akan wanda duk ya karanta bismillahir rahmanir rahim zai samu lafiya kaza zai samu falala kaza amma wallahi ba jumla ce mufida ba ban san ko an gane me jumla mufida jumlatu al jumlatu mufida mun zo karatun nahawu za ku gane sarai me ake kira jumlatul mufida wato jumla mufida shine magana kai magana da larabci wanda ya sunu sukuta a sukutu alaihi wadda in ka tsaya magana ta cika cip ba mai neman kuma ka buɗa masa me kake nufi a zancen nan kana didewa kowa zai gane menene ake nufi ba sai an ma tambaya ba to bismillah in ka karanta ka fassara wallahi sai an ma tambaya in ka ce bismillah da suran Allah Ar-Rahman mai gamammen jin kai a duniya Ar-Rahim mai kebeben jin kai a lahira to me me to da sunan Allah mai gamammen jin kai a duniya mai kiɗaɗen jin kai a lahira aka yi yato e ƙarshen ya dire a gane kuma akwai abin da fara to mai kama da sunan Allah kawai me da sunan Allah me I hope you well understand akwai akwai akwai bagana anan shi yasa shi mai littafin na ga ya so ya dan kawo amma baya yalwatawa sosai mai sharha na samar dani din nan har ma yake cewa fa shay'u fi safar yuqaddiru usafiru bismillah wanda zai yi tafiya in za ka yi tafiya wani gari misali to sai ka yi takdiri in za ka ce bismillah ne sai ka ce usafiru bismillah to wannan me sunansa a larabci duk da ba larabci muke karanta ba muna fidda abun ne saboda kowa ya gane madaran me yake kumshi a cikin abubuwan da ake za mu karanta ne usafiru bismillah ɗaya kenan yace bayan nan ko kuma wa shari'u fi talifi yuqaddiru u'allifu bismillah in kuma talifi zaka yi littafin ka misali kaman wannan kenan sai ka ce u'allifu bismillah wancan zan yi tafiya na din nan da sunan Allah kaga yanzu ya cika bayanin ya cika amma da sunan Allah kawai ne to da sunan Allah ne amma sai ka kaddara wani abu ba a baya rubuce zan yi tafiya na din nan da sunan Allah zan yi talibin nan kaman wannan kenan da sunan Allah haka nan kuma fa yakunu mabmul jumlati hina idin u'allifu musta'inan bismillah abin da ya kulla a cikin zuciyarsa a wannan jumla sai ya kasance a yanzu kenan yana nufin ina neman taimako a wurin Allah gurin fara wannan talifi da zan yi وإنما طالع كتابه ليكون مقتديا بالكتاب العزيز يا فارا بسم الله نن واتو saboda ya zama mai imtisali mai kwaikwayon umarnin da Allah ya yi a cikin alkur'ani menene umarnin kaga bai kawo shi ba shi yasa na ce muku yana dunkule abu haka kawai ya bari shi wannan mai sharhi ba shi da kaɗai sharhin risala ba akwai wasu so ne umarnin Allah ne shine iqra bismi rabbika kai karatu da sunan waye ubangijinka wanne ne sunan ubangijinka da farko a zamanin da can kafin zuwan sayyidina rasulullahi abinda ake cewa bismika allahumma ne duk duniya ta san wannan tarihi haka ake in zaka komai zaka bismika Allahumma shi yasa ma lokacin sulhul hudaybiyya wanda wata rana a cikin karatun mu zamu zo wasa shi da annabi ya ce wa sayyidina Ali da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ana ai wannan ai kuma ba za mu shirya ba inda mun yarda da wannan ai da bara mu zo muna rigima da kai har a ce sai an yi sulhu da kai ba rubuta mana na iyaye da kakanni kawai bismika Allahumma ba mu san wannan ba kai wannan naka ne yake annabi yace goge ka rubuta musu ya gozu ya rubuta musu to ba a tashi rigima ba sanda ya rubuta haza ma ahada ko ma fala a wata riwaya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama quraishan abba ai fi hailu yace ina ai ba mu yarda kai rasulullahi ba da aiki da mu yarda ina za mu yi rigima da kai yanzu sai na abubakar zai rigima a kan annabi rasulullahi da zai ba da haka ai da mun yarda ba rigima da ba za mu zo mu ce ba za ka shiga kai aikin haji ba umra ba kai afwan da haka ka rubuta mana kawai muhammadu da abdullahi shi muka sani annabi ya ce gobe ka rubuta musu ya ce na shi kuma nan ne aka ja layi ke hannun sannan kam dai ba zai goge rasulullahi aka yi sama aka yi kasa bai goge ba annabi da kansa alaihi salatu wasalam ya ce a nuna masa ina rasulullahi yake aka nuna masa sai ya goge shi ke sabar su to abinda nake so gwada mana ainihi bismika Allahumma ne ake aiki da shi to da aka zo ana bismika Allahumma bismika Allahumma kaga Allah kam ya zo ne ko bismika Allahumma ko ana tafiya sai Allah ya soko da ayan ulul-ullaha a wurin rahman sai aka ce to a sa bismillahi bismillahir rahmani sai aka rika tafiya haka da farkon musulunci bismillahir rahmani kawai ake rubuta ake yin fara abu da ba a cika ta ba sanda ayan suratul naml ta sauka tukunna innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim annabi ya ce to daga yau Allah ya cika mana cicip ga abin da za a na fara abubuwan shi to amma na fa ɗan uwa a dakata kar ka zo yanka dabba ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka sake ta ka tafi eh sake dabba ta yi tafiyar ta ka ce arrahman arrahim akwai tausayi a ciki ya to banda ka yanka ta kuma a ka kira tausayi kuma ka danna mata wuka ba bai yi ba ai bismillah ake cewa kawai sai wallahu akbar yabi an fahimci bayanin karka sa tuwo a gaba ko shinkafa ko taliya ko doya ka ce bismillahir rahmanir rahim to a ji abincin a'a babu magana da kai in an sa abinci a gaba ne tunda kuma ba za ka tausaya mar ba ka ka kira arrahimu wuri sai ka tsaya bismillah jalala kawai zai haɗu da jalala yawa to a lura da irin wannan to yace mumtasilan liqaulihi haka kuma su shara duka haka su shara duka bismillah ne kawai haka aski in za a fara bismillah amma karatun qur'ani bismillahir rahmanir rahim sai ka fara da shi to amma nan ma fa don ya kamata mu fidda dukkan abubuwan da yake karkashin wanda ya zo a kai muka tuna nan ma ba ko ina a karatun qur'ani ake fara da bismillah ba ba a sallah nake nufi ba karatun qur'anin kansa akwai maganganu a wannan wurin da yawa sosai wasu suna cewa in ka zo kawai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala fama qatbukum ayyuhal mursalun misali in ba farkon sura zaka karanta ba in wani abu ne a cikin qur'ani kawai to kai auzi auziya kawai ka shiga to kar ka ji wani yayi haka ka ji ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya yanko wata aya ka ce ka zuwa wani bismillah to irin waɗannan duk ya kamata a san su amma in sura za ka fara to kai auziya kai bismillah sai ka fara sai dai mun je wurin tafsiri ina ga kila mu fi faɗaɗawa sosai wa mumtasilan liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma kila yace mai sha'a yace abu zaidin kila ya fara da bismillah ne bayan koyi da faɗin Allah iqra bismi rabbika sannan kuma yana koyi ne da faɗin sayyidina rasulullahi ibtadi'u umurakum zawatul bali bismillah ko bi bismillah annabi yace ku fara ayyukan dukkan wasu lamuranku zawatil bali ai zan bali din ma fa yana da ma'anoni da yawa a larabci amma wanda a nan ake mai sharha yake nufi albalu ai asharaf duk abubuwan ku masu daraja da kuke yi masu kyau masu daraja to ku fare su da bismillah in ji sayyidina rasulullahi yawa kar ka zo za ka fara goge ka ce bismillahi rahmani Allah kaza kaza kaza kamar yadda shakiyai suke wai za su fara waƙan shirme ba waƙan yabon addinin Allah ko yabon annabi ko yabon wani abu na musulunci kaji suna yin bismillah haramun ne duk abun sabon Allah haramun ne a fara shi da bismillah bisa ijma'in malamai haramun ne in dai abu kasan na sabon Allah ne to ba a fara shi da bismillah ko ɗanka ne misali ka zo za ka zo da ɓacin rai ga ka masa ɗan karin buku ka ce bismillah sai ka hau jikinsa ba ga yake dallan ka na kiɗa na haramun ka ce za ka yi haka za ka ji su mawaƙan nan suna fara da bismillah to haramun ne haramun kan haramun kenan tabul shi abin da zaka yi haramun ne ka zo kai haram bismillah kai fa amma sunan sa haramun kai ka duba fa to me ruwan Allah kuma bismillah karanta ta wurin haramun ne ka karanta ta a baka zunubi in sai da gonin ya karanta ta a bashi lada 200 har da rahman wasalin to mu dubi ainihin lafazin bismillah jama'a a riga in akwai biro fa a riga dan jotin akwai fa'idodi za a bayar wanda kila sai dai kawai ka je ka nike su su zauna a kwakwalwan ka kai ma wata rana in ka zo koyar da wani ka bashi kar ya zama misali in ka ga abin da ya kamata kai jotin to kai jotin don haka ake a jami'o'i da sauransu akwai abubuwan da da kaji in kai jotin to ya zauna maka ina ba da shawari ne saboda zai fa'ida sosai to a takaice bismillahir rahmanir rahim yana iya zama misali in zaka fara aiki in ka ce bismillah in karatu ne in ka ce aqra'u bi bismillah ko aqra'u bismillah me kake nufi wannan ana kiranta jumla kabariya a larabci a lura da wannan da kyau in an ce aqra'u bismillah to suna kiranta jumla ce khabariya akwai kuma jumla insha'iyya a harshen larabci shi ko ba a ƙarƙo bismillah ake cewa ba suka ce ƙira'ati bismillah sunan shi jumla insha'iyya to bismillah a kulu misali zan ci abincin nan da sunan Allah amma dai na ce kara ƙara da rahmanin rahim bismillah kawai irin waɗannan bismillah ashrab bismillah yani albisu zan sa tufa kenan bismillah kaza bismillah kaza bismillah usafiru to wannan jumla ce khabariya suke kiransa sannan ar-rahman suna ne na ubangiji kamar yadda muka sani wanda aka tsago shi daga rahmat wanda aka tsago shi daga menene daga rahama Allah na da rahama nawa rahamar Allah su nawa ne ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa inna lillahi mi'ata rahmatin Allah na da rahama ɗari ne ya sako wa duniyan nan kakkaɓinta kwaya ɗaya a cikin dare duk kasan da ka je duk jin daɗin da ka gani a duniyan nan kowane iri ne cikin rahama kwaya ɗaya ne da Allah ya sako a duniya malam kana Najeriya ba kasan akwai rahama ba tukunna wallahi sai ka je wani wuri zaka gane akwai rahama a Najeriya ma in kana Gombe ba za ka san akwai rahama ba sai ka je wani wuri ba wahala kullum ka rata numba sabon ɗinka ka je kawo ni ina ka san rahama wani tun da aka haife shi a motan babansa AC ne gidakin su AC ofis din ya je AC ko ina ya je AC ya ci mai daɗi ya ga mai daɗi ya kwanta a mai daɗi kasa wannan shi ya fi kowa sanin wannan sunan ar-rahman kai a barka da aljalalu sai mana zul jalali da kira za ka yi sani ga kullum kana haɗuwa da jama'a ta kota ina ka nemi abu babu kana zikirin kana komi ya fiye baka haɗa ka da jalala so saboda haka a taƙaice Allah cikin rahamarsa wato 99 suna kan suna jira sai wanda ya shiga aljanna ne zai haɗu da su da nafsin hadisin sayyidina rasulullahi to kaga ashe shi yasa ashe aka ce jin daɗin aljanna gangan jikin mu nan na duniya wallahi bare ya dauka ba duk wani nau'i in aka sako masa irin wannan jin daɗin mutuwa za ka yi ba zai iya dauka ba wannan jikin namu saboda a lahira sai sabon kira ake mana jikin da zai iya daukan in azaba ne jikinmu na duniyar nan ƙarya yake ya ɗauki azabar lahira Allah ƙarya yake kai baka ji hadisin muslim yanda yace ba nan fa daga daga Allah ka faɗa ta farko nan fa ka buga iso wuya nan na dan wuta za a yi tafiyan kwana uku akan doki da gudu ba wai daga ka faɗa zuwa ka faɗa ba eh to kana ji wannan dan wannan mutum haka irin mu haka don an sa ku na ya fito sa'ira kawai dare da nan gaba da kimmin duk sai ku gare at once kawai tika tika ake kan doki ba da gudu da biyan kwana uku ka faɗan dan wuta to haka jikin da zai dau ai akwai malamin da suka ce akwai hadisi da yake da za a kawo matar aljanna duniya a ce misali a matsayin kare ango a ce abin da ake yi da mata na in an yi aure ma'ana mutumin duniya wadda ba a lahira yake ba a bashi hurul aini a duniya a ce ya tara da ita to mutuwa zai mutuwa zai je jikin ba zai ya dauka bai isa ya dauki wannan wannan abin da ake ji a aljanna ba bai isa ba mutuwa ya tafi an gaba wacce ta aljanna ta ɗaya tana leƙa saman duniyar nan tana leƙawa duk ranar nan duk hasken sa mutuwa zai rik za ta ji shi saboda haske saboda haka ar-rahman siga ce sunan Allah ne ar-rahimu da ar-rahmanu ɗaya ne kar ka ɗauka abu biyu ne ar-rahmanu da ar-rahimu ɗaya ne abu ɗaya ne da duk daga rahama ne sai dai bambancin inda yake kawai wannan siga ce ar-rahmanu siga ce ta mubalaga an gani ma'aunin mubalaga ne rahmanu daga fa'alanu fa'alanu to a riƙe mini wannan wata rana za mu zo fitar mana da ma'aunan nan in ba a rubuta zan manta dukkan ma'aunai da ake auna duk kalman larabci wata rana zan zo karantar da mu shi a harshen larabci da muke karanta wannan saboda duk kalman da aka faɗa ka san yadda zaka auna shi yanzu an ce rahman kaga ai fa'alan ala wazni fa'alan ma'aunai na na harshen larabci ku rike mana zan zo wata rana zan fitar mana da shi filla filla yadda duk kalman da aka faɗa ka san wasanin sa to akwai sifa ce ta wato mubalaga akwai kuma mu'tadili na wannan rahman din shine rahim mu'tadilinsa yanzu misali amma kuma karkaji na ce sifa ce ta fa'alan ka ɗauka duk wani suna da ya zo da wazinin rahman yana da mu'tadilinsa rahimu kaman wannan yana da rahman yana da rahimu ko rahman mai yawan rahama rahim mai mai rahama mai jin kai kawai amma yace rahman mubalaga ne kai wa matuka wurin rahama ɗin to ba kowane suna mai irin wannan ake yi masa kuma wannan wazanin bane yanzu misali annashwatu annashwatu kaga in an zo wato fa'ilinsa ana ce masa bi nashwan kaga ai bi ala wazni fa'alan shi ma kun gane bayani ba rahman ala wazni menene muka ce fa'alan ko to nashwan shi ma ala wazni fa'alan ne to amma shi bai da mu'tadili adi wanda yana da rahman akwai rahim amma wannan ko ba ka gudu ba za ka samu ba babu sai dai nashwan din kawai mai mai yawan buguwa kullu irin wanda yake kullu yana buge din nan shine nashwan wanda kullu yana kaman kaman giyan mota kullu yana cikin giya shine ake kira nashwan da larabci daga nashwat kaga shi bai da mu'tadili kuma kuma wazanin su ɗaya ne da rahman amma bai da fi'ili mu'tadili adi yanda za a ce rahimu a wannan wancan ba a cewa misali a kalmace shi ya dawo irin wancan haka nan sakran shi ma an san shi aiko maye shi ma bai da bauta da liyadi kuma alawaz ne fa'alan ne shi ma irin rahman ne amma shi bai da ne bai da fi'ili mu'tadili adi amma yanzu in an ce annadman alawaz ne menene fa'alan ina so ku koya daga yanzu ku fara rika tafiya tare a karatu annadman alawaz ne fa'alan amma shi kaga yana da mu'tadili adinsa fi'ili mu'tadili adi shi ne wa menene fa'ilinsa ana kiransa me a kalmar ta shi mu in akwai abin kalmar ta wannan kuma sunan ne ai yadda muka yi na ar-rahman ba yana da rahim ba to annadaman shi wannan yana da fili mutadili adi shine annadim shine mai nadama kawai amma ya ce nadaman bai yawan nadama akwai kuma nace wanda ba su da me ba su da fi'ili mutadili adi misali hayran kaga rahman fi'il duka alawat ne fa'alan hayran di mautacce dominga irin a ce mutum eh domido irin wanda yake eh, misali dai kawai ɗi mautacce shine hayran kaga bai da wani wazani wanda shi alha'im alha'im sai a ce hayran mai yawan ɗimuwa rudadde mai yawan rudewa kaga alha'iru kenan mai wato mai ya ya zan fassara shi ne kamar mutum da yake da ɗemuwa da yawa yawan ɗimuwa haka a'a ya wawa kuma wawa kuma yana da suna shi ma to ala ayi hali ina fata dai mun kar mu cinye lokacin namu to to za mu tafi bismillahi da mun fara wannan karatu da suna al-rahmanu mai kamar mai jin kai a duniya dalili kuma ubangiji ya ce wa rahmatu wa shi'a kullu shay rahmar Allah ta yi wace komai saboda haka a duniya da wannan sunan ne malamai suka ce har kaza take tausaya wa ƴaƴanta da ta taka zaka gaba da ta daga saboda wannan sunan ya zama komai a duniya ar-rahmanu dinnan amma arrahimi mai keɗaɗɗen jin kai ne a lahira Allah ke wa kana bil mu'minina rahima a lahira sai waye sai mu'mini wannan sunan ba zai aiki akan kafiri ba a lahira amma arraman yana aiki akan wa kowa da kowa Allah baya sako ruwan sama ya yi shi a gonan musulmi kadai mu'mini har da gonan kafiri kai har da mushriki saboda rahman ne su saboda haka amma in an je lahira arrahimu ne za ta yi aiki akan mu'mini sai sauran mujrimai kuma Allah ka jera ce musu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bayan ya kira ya ibadi la khawfun alaykum al yawma wala antum tahzanun ya ku bayina babu tsoro yau tare da ku babu bakin ciki kowa sai ya dauka idan yake an da yake an ce bayi ne kowa ne yake yana tunanin shi bawa ne shi ma bawan Allah ne yana miƙo wuya ka ce wan kazul yawma ayyul mujrimun ko ba da wuri kun mujrimai ko ba da wuri ba da ku nake ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كنا وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الدنيا كم duk abin da Allah ya zuba na jin daɗin nan na muminai ne da wanda suka rago su duka kowa zai ci albarkacin su amma khalisatun yawmal qiyama alayya kam a sai an tashi sai wani da wani ba kowa da kowa bai saboda haka wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama kenan ko aka rubuta to in ka ganshi kam kaman mai sauki in an ce za a yi fassaran da aka saba a gaban zauruka amma in mun ce za mu yi masa karatu na ba ibtida'i ba kar mu dauke shi a karatu ibtida'i wanda za a sallallahu Allah Allah ya yi salati ala sayyidi da bisa shugaban Muhammad annabi Muhammad wa ali iyalansa sabi da sabban sa sallama yayi tsira shikenan fa sai a shiga gaba kawai to an bar ma karatu Allah kawai ya san iya karatun da aka bar ma a cikin nan inda aka aka fassara ma ka wuce karatu na cikin malam to Abu Zaidi yace wa sallallahu me me wa sallallahu tambaya nake me wa sallallahu wani wuri za ka ce sallallahu ala ala sayyidina Muhammadin nan kuma an ce wa sallallahu don me aka bada aka kawo wawu tambaya nake in ba ku sani ba a gaya muku kawai mute na umarni wawun nan ba nace don me aka sa wawu wani wurin a wasu littattafan zaka ganta sallallahu ala sayyidina muhammadin nan kuma aka ce wa sallallahu wani wuri a sa wa sallallahu wani wuri a sa sallallahu don me aka sa na to sunan wawun nan akwai wawowa masu yawa a harshen larabci ko da yake can ba sai an yi ba ma dai. akwai wawul kasani a larabci akwai wawul hali a larabci akwai wawul afafi a larabci wawul istinafi wawul ibtida'i kenan akwai wawul samaniya na faɗi wawul hal to wawul hal akwai wawul sila suna nan dai wawawan to wannan shi kuma sunansa wawu qad wawu qad sunansa na nan littafin to sai ka sai ka sai ka nagalta wawu ne qad saka shi karatu ne ya jawo karatu ya jawo da ba a sa shi ba karatun daban ne amma wawun din nan kawai da aka sa wallahi ya canja karatu gaba shi da amma in ka sani kenan shi yasa nace akwai abu mun fara karatu akwai bayani sai ka sai ka ji ba jangayo ne ba kai wa ga kila ba a ce ba akwai wawun nan akwai abin da ta jawo in an cire ta karatun ya canja in an barta karatun daban yake wawu ita ta dawo da jumlan gabaki ɗayan sai dawo jumla kabariya sai mun zo mun karanta nawo in ka dawo kana sauraron karatun nan za ka fi gane karatun da muka yi mani ai ya jawa jumla kabariya wani jumla insha'iyya me ne jumla kabariya me jumla insha'iyya ai a jange nawo a haifai ma'ana kare sallallahu ne shi ne wawu kaɗin kenan kare sallallahu ala sayyidina Allah ya riga ya yi salati akan annabin mu annabi Muhammad to kaga in an ce wa an kawo wawu a nan dole ƙarshen zai zama wa sallama amma in babu wawun nan nan ƙarshen zai zama wa sallim ne in kaga wawu dai to ƙarshen sai ka mai da shi wa sallama amma in babu an faro da sallallahu to sai ka ce wa sallim a ƙarshe an san wannan karatu to sai a rike da kyau kar wata rana ka je ka ga sallallahu ala sayyidina ka zo ƙarshen ka ce wa sallama ka kwafta saboda wawu kan ne wannan wawu din wa sallallahu Allah yayi salati labari ka bayar labari ka bayar ala sayyidina akan shugabanmu annabi Muhammad wa ala ali da iyalansa wa zabi da zabansa wa sallama Allah yayi amin tsira kuma har yanzu taslimi kenan yayi labari jumla kabariya ne amma da da ba da ba kawo wannan ba to ya zama jumla ce insha'iya dalabiyya ake kiranta ita kuma insha'iya dalabiyya cewa sallallahu umarni ne ba labari ka bayar ba Allah ya yi salati bane Allah ka yi salati ne shi kuma an gane kuwa sallallahu Allah ka yi salati wannan kuma wa sallallahu Allah ya yi salati ya fita to in kace sallallahu Allah ka yi salati Allah sai dina akan shugaban mu Muhammad annabi Muhammad wa ali da iyalansa sahabi da sabansa wa sallim kai abinci kuma dole ka ce wa sallim in ka cire wawo duka umarni ne mun fahimi dubbokin ko har yanzu to hain tambaye mu wa ya ce ayi galatin annabi ne waye ne Allah ko me ya faɗa a kai إن الله ملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ko ya ku waɗanda kuka suka yi imani sallu alaihi ku salati akan annabi to ina so wani ku ya gaya min ya zamu sauke wajibin salati Allah ya yi mana umarni kakkaf in dai kai mumini ne to Allah ya umurce ka kayo annabi salati salati annabi dole ko ba dole ba to a gaya ni yadda zamu yi sauke wajibin salatin annabi bari in gyara zama wani kyau a gaya mini ya zamu yi sauke wajibin salatin annabi Allah ya ce mu yi wa annabi salati sai muka ce Allahumma salli ala Allah kai salati ha ga mutum da ya ce wane na'am lalla ka je gona kuwa ya ce kai din ka je ne kai ma ka je gona ka ba shi an ga mana wane ka je ka gaida wane kuwa kai din ka je ka gaida shi shine amsa aka ba shi amsan zamana Allah ya ce ya yi rabina wa musallu alaihi ya kuma mune ku yi salati akan annabi sai muka ce Allahumma salli Allah ka yi salati ha ya ce mu yi mun ce yi ko ka taba jin wanda ya salati ga yamin waye ne shi duk duniya Eh to ya ake yin salati Oh, sallaitu ala nabi kake jiya alama salli kace Allah ya ce kai kai ka juya kace bar kai maimakon kai sai ka ka yi kace to ina so a gaya ne ya zamu mu sauke wajabcin salati wajabcin umurnin da Allah ya bamu akan mu yi annabi salati in kuma ka taba jin wanda ya salati ga ya mai ciwaye ne kowa in ya tashi zai ce Allah kai har salami kuma wa sallim Allah kai ko kuma kure gudun zai ce ma wa sallallahu ne Allah ya yi salati labari yake bayarwa Allah ya yi ba wai shi yayi ba an gane wa yaligwa ko ya ce ya baka labari Allah ya yi salati wannan ai tun kan halice ga yana yi aikin sa kenan ma salatin annabi ba sai ka bada labari ba haka yake in kuma ka ce yayi ai umurni yake kai kai ma ka ce yayi kuma yanzu ko baban mutum mutum ya ba umarni yara zai zama da ladabi baba yi kaza a umarnin da ya kamata ya baka ne kai kai sai kika ce mar baba yi kaza to Allah ne fa da girman sannan kake cewa kake bashi kuma Allahumma salli Allah kai salati ba ma ya Allahumma fa salli bane balle a ce akwai dan Allahumma salli kawai kace to ya za mu sauke wajabcin salati akan annabi ina so a bani amsa eh wa sabon askaru ne kana ji kai askaru ma to ga sabon askaru kuma yau bismillah ta din mai na tafiya jama'a hmm? wai ta kai lubun kar ya tafi ne ba je ko ina ba to ma'anarsa Allah da ya ba mu labari inna Allah indeed shi Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa kakkab din su junubi samawati al ardi kenan kuma ya alamu junubi rabbika illa hu inna yusalluna aikin su ne salati ba sun yi ba suna yi ba tun dama shi da aikin su kuma har gobe shi suke yi yusalluna fi'li mudari'in present continuous tense a yanzu haka Allah salatin yake kuma har abada ba zai daina ba salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayyul ladina amanu ya kuma ne sallu alaihi kuyi salati akan annabi sai gaba daya muka haɗu misali kamar muka ce ya Allah mun tuba ba musamman zon Allah ba ba mu san shi ba balle mu yi mar salati Allah kai ka san shi ka yi masa kai muna tuba a gare ka ya Allah mun tuba ba mu san shi ba kai ka san darajarsa imai salati kai ya Allah kamar haka ne alifanul hali to in ka san shi imai muji shi yasa sakamakon hakan ne furuwa da kai a gaban Allah ka kan da kanka ka nuna kai baka san manzon Allah ba Allah shi ya san shi Allah ya masa to sai yayi biya ka da irin abin da karin ƙiri shi yasa ba a bada lada in kai salati kuma ba wallahi salati ba duk abin da kai wa annabi irin abun Allah yake miyar maka ko ko mai kyau ne ko mummuna ne saboda girman manzon Allah ba ruwan Allah kana yi mar mai kyau to ir, mai kyau irin sa zai ma in kai salati salati zai ma ba lada ba kuma wallahi tallahi billahi har ma- har magauta har mun kiyaye na gani a littattafan su maganan salatin Allah kam a ce ga wanda ya san yawan ladansa wallahi ƙarya yake salati kwaya daya da Allah zai ma cikin goma da zai ma in kai annabi daya duk duniya ba wanda ya san girman wannan yawan a taru inda za a mai da shi lada ba wanda ya san yawansa ya ishe ka shi abdullahi gwani radiyallahu anhu a littafinsa ina da shi da ya ko ina ji التنبيحات الواضحات ne التنبيحات الواضحات a ciki yayi wannan magana da nake yi ya ce dukkan ibadun kaunu kakakaka ɗinsu in an tara su aka kawo aka ɗau salatin Allah ɗaya cikin goma da yake yi wa bayan sa in sun yi wa ma'aikinsa alaihi salatu wassalamu salati idan aka ce za a auna su to na Allah nan kwaya ɗaya sai danne duk ibadun kaunu kakak ɗinsu nan kan hada mala'iku ka- ba wani mutane kaɗai ba kaunu kakak saboda ma in- ma inda kun yanfadu ne ai duk abin da inda na halitta ne to in an kirga an kirga zai kare amma ma inda Allah ba ba na Allah ko baya karewa duk lissafin ka haka zaka bar shi inda daga Allah ya fito shi yasa Qur'ani da salati wurin auna ladan su daban ne saboda Qur'ani ya fito daga Allah ne mara da iyaka ko ya sauko wurin mutane masu iyaka ko ba haka bane amma salati ya fito ne daga wurin mutane ne marasa iyaka masu iyaka ya sauka wurin Allah mara iyaka an gane bayani wanda ya taso da faɗi sai zai tsuke a wurin auna ladan sa kenan saboda haka ne qur'ani zaka ji an ce ma wanda ya karanta harafi daya lada nawa goma in kace alif bismillahir rahmanir rahim ko wani harafi lada goma to an san yawan harafan qur'anin ai za a iya buga ma ladan a gaya ma adadin ladan a ce ma miliyon kaza ne amma banda salatin Allah da yawa bawansa sakamakon yi wa annabinsa salati babu malukin da ya san wannan haka shehu abdullahi ma ya- tafiyar matafiyarsa kenan shi ma ba wai maulan mu shehu daru bane kadai ya taba faɗin wannan magana balle a ce ko za a dauka wa shi ya kirkire da yana nan a cikin at-tanbihatu wa bihadu ina na mamman bello ne ma ina ji ba na shehu abdullahi bane dan shehu usman bin fodiyo to saboda haka a takaicin takaitawa babu bawan Allah da ita yayi wa annabi salatu sai dai roƙa Allah yayi wa sallallahu Allah yayi salati ala sayyidina akan shugaban mu tsallake wannan dai akwai karatu a wurin a takaice akwai wanda suke cewa don me ake sa sayyidu in za a yi wa annabi salati ai a nafsi bai zo da haka ba eh yanda ya zo a nassi ala muhammadin kawai ko to kaga wannan in kana neman kifafu ka same su magana ya kare yanzu Allah akwai wanda yake rike bindiga ya ce sai ka in ka zo lecture akan mimbarin siyasa sai ka ce eh, your excellency in ka zo kiran gwamna me yasa ake faɗi saboda girmama shi in wani speaker ne ko wani abu a ce honorable ko honorable speaker in sarki ne eh, ya ake cewa royal highness ko wani abu ana karawa a duniyan ma ana bidi a kara mutum wani abu in malamin aka yi magana ko to annabi shine kadai bara za a ce shi muhammadu kawai don mutum ba shi da hankali Allah ya dubi wani annabi wadda in an ce za a aura shi da ma'aiki ba zai taba aunuwa ba kaji da nafsin qur'ani Allah yana ce masa wa sayyidan wa hasuran wa nabi'an min as-salihin annabi yahya ko bayan ma Allah ya kira shi yahya wanda zai rayu ya dade kuma yazo bai dade ba to me yasa nan ba kaga akwai inda karatu zamu akwai magana nan Allah ya kira shi yahya kaga da so samu kan makarya mutu ne ma rayayye sunansa ya zo kuma kwanaki kaɗan ya mutu kaga akwai karatu a nan Allah ne da kansa ba ƙarya ne kenan ba ƙarya ba ne to me yasa ya zo shekaru da wasu suna cewa ba bai kai ba ashirin ba ma aka yanka shi da zartu to saboda haka shi ma Allah ya kira shi sayyidan da nassin Qur'ani Allah tana shugaba gaba daya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan shi da shi din kansa yana kiran wani ma daga cikin jikokinsa yana cewa inna bani hadha sayyidan dana din nan Al-Hasan shugaba ne shi zai kasa zama shugaba jikan zama ya zama shugaba balle shi balle shi da kansa ma ya faɗa da hadisin da baka yi saka tura shi ba mariwaita ba mu san iyaka ba ana sajjidu waladi adama wala fakhra saboda haka mu tsallake dai muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah salatin da muka da wato muka roƙa ka yi din ka yi shi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali da iyalan da iyalansa sharifai to su waɗanne ne a ganin ma akwai magana su waɗanne ne to in mun ɗauka mun ɗauki umumul lazzi da kuma maganar malamai da suka yi in mun ɗauka iyalan annabi duk wani mumini mai tsoron Allah iyalin annabi Muhammadu ne in mun ɗauki umumul lazzi kenan saboda lura da wasu malamai da suka tafi akan cewa annabi sallallahu yana cewa shi yasa ma wasu suke suka samu wai hujjan suke ƙaryan shariftaka saboda annabi ya ce duk da hadisi bai inganta ba ana jaddu kulli taqiyyi ni kakan duk wani mai tsoron Allah ne to daga nan wasu suka suka samu wannan raunanan ɗan hadisi wai shi da shi suke hujja wai annabi ya ce ai kakan duk wani mai tsoron Allah ne shi to kai sai a wani a gani akwai hadisin amma bai inganta ba gaskiya to in mun dubi wannan bisa ga wannan raunanannen hadisin wasu malamai suna daukan sa to sai a dauka duk wani mumini iyalin manzon Allah ne to amma maganar bata inganta ba sai wace kuma mafi tsukewa wadda ta kasa wannan a faɗi shine hadisin da ya tabbatar da annabi wato dukkan 'ya'yan hashim dukkan 'ya'yan hashim wato zuri'arsu iyalan manzon Allah ne akwai hadisi da ya tabbatar shi ma alu aliyin ali aqilin al ja'far al abbas waɗannan su ne iyalan manzon Allah bisa ga wasu hadisai kenan fa nake magana to amma in mun ce za mu dubi haƙiƙanin magana a haƙiƙanin zance iyalan manzon Allah su ne waɗanda shehu ya yi waƙe su ƙalu a baƙin nan sai da zuna fatimatu zahra alaihi salam da mijinta sayyidina ali radiyallahu anhu karramallahu wajhahu da ƴaƴansu al-hasan wal husayn in ana maganar iyalan annabi first class to waɗannan su ne babu magana da ta kai wannan inganci dukkan maganganun da aka yi domin nassin qur'ani ne ya nuna mana cewa la as'alukum alayhi alayhi ajran illa al-mawaddata fil menene qurba ban tambaye kula da komai ba bisa ga dakon addini da sayyidina rasulullah yayi ya kawo muku din nan ba na tambayar ku biya komai akan wannan ban ce ku biya shi komai ba na duniya me ya kamata ku yi masa nake so Allah ya ce so ku so mini mutanen gidansa kadai to hadisi ya tabbata an tambayi annabi cewa ya rasulullah wai ne ne Allah ya ce mu so su din nan yace Ali wa Fatima wal Hasan wal Husayn yace aliyu ne da fatimatu da hasan da husain waɗannan su ne Allah ya umarni ku so su da ɗaɗonsu duk da suka fitar a ƙarƙashin su kenan sannan ayan can tala hazaji da ubangiji yake cewa innama yuridu Allah innama yuridu Allah liyudhiba innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yudhhirakum tatahira iyaka abinda Allah yake nufi kawai a gare ku ku mutanen gidan manzala sallam wato abinda yake nufi a gare ku ya tafi da dukkan kazanta gabarin wa yudahhirakum tatahiran ya tsarkace ku tsarkacewa da aka saukar da wannan aya hadisi ya tabbata har ibnu kasir ma haka yake saboda hadisin ya gagari ba da annabi ya kira fatimatu zahra alaihi salam da ali radiyallahu anhu da hasan da husain alaihi salam sai ya rufe su da burgo sai yake cewa Allahumma haula haula ahlul baiti fadahhirhum tadhira Allah iyalan gidan nawa da kace ahla bait ahlal baiti din to ga sunan waɗannan su ne ka tsarkake min su tsarkakewa matarsa ummu salma ta zo ta tace ya rasulullahi sakani ni ba ciki yace a anti alama kaniki ke ma kina matsayi naki dai ma'ana na mata matar gida amma bai saka ta ba kasa akwai wanda suke cewa iyalan annabi ai har da matansa akwai wanda suka sa matansa to amma gaskiyar magana in dai ana maganar first class na iyalan annabi dai to waɗannan hudun ne da muka faɗa da abin da suka haifa a duniya suka yaɗa don iyalin mutum mai yiwuwa ne ka zo ka same shi tare da ita matar wane matar wane rana tsaka kawai zai iya bata saki daga ranar kuma wani zai iya aurenta ta zama matar wani ko ma wani bai aure ta bare sunanta ba matarka ba ta fita daga iyalinka ashe babu garanti kenan akan ta to Allah ya taimake mu dama haka nace muku za mu yi karatu da ana fitar da ya zama dai duk gaban da muka zo ka samu ilimin da suke karkashin sa na kowane fannonin da aka tuna aka gani ya dace a sani wa ali kenan wa sabihi kaga lokaci ya yi saura minti biyu ba mu zo wa sabi ba mu fassara shi a gurguje sai Allah ya kai mu sati kuma mu tashi a kala Abu Muhammadin sabon manzo Allah sallallahu in muka dube su kullun nakan yi bayani sahabbai to zance dai wanda yake mai rauni ne kuma shi yafi umumi akan wa'inne ne sahabbai shine zabi su ne sahabi huwa man zamanin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala ala zalika shikenan wanda ya zamani da manzan Allah ko bai ganshi ba saboda akwai makafi kaga annabi ne gan su wanzu ganshi ba nan ce sai wanda ya ganshi ne kaga aiki ya diga ibn ummi maktumin bai zama sahabi ba kenan kuma har ya zama ladanin annabi ne ka sani ya kai a sahabban kuma annabi sau biyu yana sa shi salatu istikhlaf a madina an gane salatul istikhlaf ana sallah liman ya jawo wani ya cika ta sallah ya cika ta al'umma sallah sau biyu annabi yana sa shi yana yin wannan kaga in bai isa ba annabi ba zai jawo shi ba ashe a sahun gaba yake ba mutum goma sha biyu ne a sahun gaban manzo Allah wanda suke ga su ga annabi a sallah kullun su ne suke bin sa to yana ciki kenan tunda da aka lalubo shi aka kamo sau biyu to wasu suna ganin in alabzul umum ne har munafukai sun shiga cikin kalmar sahabbai ana iya kiransu sahabbai har munafukai me yasa me yasa an ce lokacin da aka zo aka cewa annabi wannan dan ibnu salul an gani ibnu salul Abdullahi bin Ubayy ibn Salul dan sai ce annabi ka ba ni umurni kawai izini in kashe baban na wannan tsohon nan saboda kar wani ya kashe shi in ta zargin sa ina jin haushin sa ya kashe min baba ka bar ni kawai ka ba ni izini in kashe in kashe banza kawai tunda ya tabbata shi munafiki ne annabi ce ah kana so a rika cewa Muhammadu ya koma yana kashe sahabban sa ya kira ya saka shi cikin me sahabbai sai me kuma lokacin da wani ya tambayi annabi ya ce ya rasulullahi mun ji Allah ya gaya ma a qur'ani ya yi annabi jahil kufara wal munafiqina wa hulus alaihim wa ma yahum jahannam wa bisal masir a tauba da kuma eh, eh, tahrimi duka ayoyin suna ciki mun Allah ya ce ka yaki muna kafirai da munafikai mun ga kana yakin kafirai amma ba mu taɓa ganin ka daura sirri ka je yakin munafikai ba kuma duk Allah ya umurce ka ka yabe su da ce kuna so kafiran duniya su ta dariyan mu su ce Muhammadu ya koma ya kan sahabbansa kaga nan ma ya kira su sahabbai sai kuma hadisi na gaba na cikin hadisai ingantattu annabi ya ce ran lahira za a zo an zo za a tafi alkausara annabi dab da za a shiga alkausara kawai zai a zo a girbe a kamfafi wani kamfada a abtayin nasu daga cikin al'umma a tunkuɗa su wutar jahannama cikin sahabban annabi sai ya ashabi ashabi annabi ya kira sahabbai na ne fa sahabbai na ne fa annabi zai gane su sai ya ce innahum qad qad buddilu sun canja a bayanka abin da kake kai sun caccanja sun jirkita kadin gayyar ko karbaddan to a tagaice dai kalmar sahabi yana shigar da su amma na shi yasa ake samun rigima da shi'a wurin adala na sahabbai in an ce a sahaba kulluhum udul sahabbai dukkan su adilai ne to fa in har wa'incan za a kira su sahabbai fa kenan fa wannan magana ta zama ƙarya kuma ahlus sunna gaba daya kan haka suka tafi to ashe sabban sai an tanka da yarrere sai an tanka da yarrere mu in dai sahabi laifi ne da yake yi misali don sahabi ba masu ni bane babu malukin da baya yin laifi sai manzo ko to in sahabi laifi ne yayi na karkashin kansa ba addini ya a inda bai munafurci ba to wannan ba zai hana ya fada cikin adala din ba an gane bayan ba zai sa a zo a ce za a ja layi da shi ba amma in munafuki ne yana wahal da annabi yana kutun kutun wa annabi kulle kulle da sauransu irin wancan sahabba irin su dan salula din nan da sahabbansa mutanensa to waɗannan kam in ka ce adilai ne ba kana bata kanka lokaci amma in don laifi sahabi yayi ai ba masumi bane ba riwayan da ta zo da cewa sahabi masumi ne kuma shehu shehu tijjani radiyallahu anhu yana cewa sahabi na ƙarshe a daraja a cikin sahabban manzon Allah wadda misali yace zai yi shagiya a mara bulala ya yi zina a jefe shi ƙarshen lalacewa ko to shehu tijjani ya ce ya fi dukkan waliyan duniya daraja a jawabin ma'ani ka dubi magana nan malam sahabi fa mai yin zina jebe shi mai shan giya a mara bulala ya fi duk waliyan duniya daraja inda ya inda sahabi ne matukan baya cikin munafukai kenan saboda hikima ce ta Allah ya sa suke ake samun sahabi wai ya shagiya ha ba malam ha ba malam Allah hikimar Allah ce duk ta makari yace kayan aiki ne kawai na manzon Allah laboratory ne ka gaya min in sahabi bai shagiya ba ina muka san in an shagiya ya hukuncin yake sanda ya sha annabi aka sauko mar da hukunci aka ci a mai bulala tamanin din muka san ga laifin ga girmansa ga hukuncinsa aka yi ta fitarwa a ƙarƙashi in sata ne sahabi ya yi inda bai yi ba ina za a yanke hannu har muka ina annabi ya yanke ya zama sunna yanke hannu in an yi sata kuma ina aka yanke ai sai shi din ya fara yi to ba wai fasiki ba ne kamar yadda wasu suke faɗi akwai fasikai wai a cikin sahabbai a uzu billahi ya an ba da shi hadiya ne ga manzon Allah kawai ya yi aiki da shi library sa a guda mutane practical ya ake yin kaza kawai sai ya miƙa wuyarsa ya yi ya ɗan yi kawai saboda mai saboda a yi amaliyan a koya wa duniya karatu kawai shi kenan bayan da yan agaji za a zo ana training mun sha gani ai in dai kayan agaji da kan mutum ya faɗi kawai ya mutu ai a zo da kudu a zo da makara a ɗauke shi kuma da ransa da kan ya faɗi
Ya bari kaya. Ya bari kaya ne.
in kana agaji ana training za ka ga da kan ko kuma mutum ya zo yana da abin nan wai wai ya sume ya abin nan ko ya karye a zo ya ake dagawa ya ake kaza kaza da hankali a koyar muku ba daga ce bane talamisiya ne kawai talamisiya ne kawai watan kwaikwayo ne haka sabai suke abin da suke ba wai a'a don fasikanci ba da uzu billahi kaga in ka tafiya haka sai ka zauna lafiya da ma'aiki ka taba masa sabanta ba ku shirya ba a lahira da haka da haka lafzin ashaba kullum udul sabai dukkan su adilai ne banda su dan salula da jama'ansa banda su wanda suka musulunta don dole don ganin takwas wa sallallahumma wa barik wa anqim wa sharrif wa majid ala abdika wa rasulika muhammad سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون so